yushiru bima ya sha'u bi fitilani za'in to za mu karanta yadda aka saba din daga misali sai a yi fassara bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi wa sallam yushiru bima ya sha'u bila niza'in يشير بما يشاء بلا نزاع يشير بما يشاء بلا نزاع إلى الخدام من صدر البساط إلى الخدام من صدر اللسان إلى الخدام من صدر البساط إلى الخدام من صدر اللسان يرى أن المعازف والملاهي يرى أن المعازف والملاهي يرى أن المعازف والملاهي يرى أن المعازف والملاهي مسببة الفلاح عن المياط مسببة الفراغ عن البيان مسببة الفلاح عن المياط مسببة الفراغ عن البيان يخال خداعه بالدين يوما يخالف الدين يوما يخال خداعه بالدين يوما يخالف الدين يوما مسببة الجواز على الصراط مسببة الجواز على الصراط مسببة الجواز على الصراط مسببة الجواز على الصراط لقد خاب الشقي وظ- وظن عجزا لقد كان الشديد وبلغ عجزا لقد خاب الشقي وظن عجزا لقد كان الشقي وبلغ عجزا سيعلم يوم يضرب بالسياط سيعلم يوم يضرب بالسياق سيعلم يوم يضرب بالسياط سيعلم يوم يضرب بالسياق لقد ضل الغبي وآبى كلبا لقد بلغ الولي وآب كلبا لقد ضل الغبي وآبى كلبا لقد ضل الولي وآب كلبا وزال القلب منه عن النياط وزال القلب من عن المياه وزال القلب منه عن النياط وزال القلب من عن المياه
tace yushiru bima ya sha'u in ba manta mun tsaya akan yushirun ne cewa yushiru bi kaffihi amran wa nahyan wa yansa yawma yulhaqu bil sirat yushiru yana nuni bi kaffihi da hannunsa amran ta hanyar yin umarni wa nahyan ta ko kuma hani in za a yi ya haka in zai- yana so a yi abu ya nuna da hannu maza a yi mai kaza in zai hana ya yi haka kar a yi wayansa alhali ya manta da yau mai alhaƙo bil firafi ranar da za yi haɗu da marigaya wanda suka wuce ma'ana saboda eh, isa da mulki shi baya magana ma Eh, nan ce akwai babu kama suna ɗaya daga cikin ko da yake ba an ce bane ma wannan abu ne da aka yi gabana an ɗaya daga cikin sarakan nan garin wadda aka yi al- eh, mutawaffa ya rasu to ya je gonarsa wacce gonar da ake cewa gonar sarki din nan na can hanyar kayal baga din nan mun kuma muna da gona lokacin tauran mun je to ya zo zai zagaya fadawan da yake yana zagaya ne yana dudduba su suna tsaye wani sun dan yi gaba yana tafiya kawai sai ya dan tsaya yana ta dube dube kawai sai alkebarsa sai abin nan ya rike ta Eh, kaya ya rike alkebarsa da ya rike kawai sai ya tsaya wai ba ba- wai ba zai cire ba shi Mm, sai dai sai dai dogare su cire su kuma ba ba su sani ba suna gaba yana tsaye fa daga dare an da junubin an gaba shi kenan sanda wani ya gaya musu sarki fa kaya ya riƙe rigar sarki abuwa da kuma ta kawo ka lafiya da zuwa uhuhu an duka holmotiro daga yi tsaye shi kenan alawati wai in ba haka ba shi sai dai ya tsaya wuri fara cire ba wai ba zai cire da kansa wani kai ka duba ya shiru bi kaffi amran wa nahya wa yansa yawma yulhaqu bil firaq to yanzu ina ki eh wani a cikin ku ko sanin sa bai yi ba ya tafi da kuma in tsaya ta kama rigansa sai sai an cire shi ya cire a kai kenan wannan kam to shine nan karatunmu na yau za mu tashi yushiru bima ya sha bila nizari yushiru yana nuni bima ya sha da duk abin da yake so zai nuna kawai bila nizari ba wanda ya isa ya ja kuma abin duk da ya nuna ba ba mai ja ya ce ai kaza an gama ranka da an gama ranka da duk abin da ya nuna ba wanda ya isa jayayya ilal kuddami yana nuni zuwa ga hadimansa min sadr al bisati daga tsakiyar shimfiɗa yana zaune shi baya tashi sai dai ya nuni kawai ku je wuri maganan ma da kyar da kyar kawai ba zai ba na ce yanda ka san ba zai iya yin maganan ba ba sai da an gama ranka da ƙyar za su ji mai faɗa ma in sun samu ya buɗe bakin da ƙyar ya ɗan yi abin suka sa fiji suka ranka da an gama an gama shi kenan yana zaune shi baya tashi sai dai yushiru bi kafi ko kuma yushiru bi ma sha bila ne zai in yake ai kaza a ai babu magana wai an kaɗi dai ba za a yi kaza ba a'a an gama ranka an gama sai rike-riken aikatawa kowa yana so ya gwaninta shi ne ya bisa ya yi zai mutu a yi ilal kuddami yana nunin zuwa ga hadimai min sadril bisafi alhali shi yana tsakiyar shimfiɗa shi kam yana zaune baya daga ko allura shi kam sai dai abin da aka yi akwai irin su sai ka ji kawai kana cikin wani aiki nasa sai cewa wane na'am zo mana ka je wuri ka za ka kai zo ma dawo ka bar wannan ka je ka kira min yayi ta kada kai da kai da ka san wuri yayi ta wasa eh ya aiki ka can face ma zo bar can din yi ka sai ka a'a kira min waye ma kai ka bari haka ne haka wasu suke in Allah ya ba su duniya طب يرى أن المعازف والملاهي مسببة الفلاح عن المياط يرى شينا جني أن المعازف شوى dangi na garaya wal malahi da molo malahi daga kayan wasa ne kayan wasa daga lahu irin abubuwan wasa to malahi din shi yasa ana sakansa zuwa ga molo molo wanda na taɓa muku ma lokacin da muka fassara tani'a unguwar malahi kun tuna yawwa to wannan kayan dangin su garayan ne da goge amma shi kaho ake jejjera kaho kaho kaho haka sai a rufa su da yar fata haka sai a ɗaura wani su yan kirtani haka a jiki in ana kaɗawa yana da zaki sosai molo yana da zaƙi sosai amma da kaho ake yi su molo kenan yana zaton cewa su dangin garaya din nan da molo musabbibatul falahi anil miyafi wato shi zai sabauta masa kubuta ko tsira daga barin wato tunkuda da zai zai hadu da shi na mala'iku yau mai da'una ila na jahannama da'an ranar da za a tunkuɗe su zuwa ga wutar jahannama tunkuɗewa to wannan tunkuɗewa da za a yi wa banzaye a lahira a tunkuɗe su zuwa ga wuta din nan yana garin shi a nashi da yake da ya gama lalacewa ka san mutum ya gama lalacewa sai hankali da yake ya gama lalacewa yana ganin wannan dangin garaya da molo da yake kaɗa wannan shine zai sabauta masa wato kubuta ko mu ce e kubutan dai ko mu ce rabauta daga barin haduwa da tunkuda na mala'iku ne kasan fa wani yanda ya imani da abun ba yana ganin har lahira fa wannan abun zai amfane shi yanzu ya goga abun a bashi na tarau sisi a duniya da yake ya gama lalacewa sai yakan ɗauka a lahira ma zai tsira saboda nan garayan da molon har lahira ma zai tsira tunda duniya ya samu kan mutane yana kada shi ana rawa ana liki ana waye waye to ba Allah ya sani ba sai ya dauka har lahira ma wannan abu in Allah ya da abubuwan da ake faɗi na lahiran nan wannan abu da na rike to zai iya ka san mutum ya lalace ai shi kan bai san kai ka san Allah ai ake tsoratar da kai da shi da ayoyinsa da hadisan manzonsa su fassara shi na ya zauna wurin da ake gaba me ya hada shi da wannan kullum yana bambu ko da yake kar mu ce bambur kuma ka san ko ina da yadda suke kiran wurin lalata ne kowane da sunan nasu in ka ce bambur kawai to kumo ne wanda yan kira shi kenan kowa ya san me ake nufi gidan yan iska wanda duk ya je wurin in ka ga mutum ya fito daga wurin dai to fa in ba babu makawa akwai damuwa ko ko na kirki ana iya ganin sa amma in ka ganshi ya fito daga wurin to akwai damuwa ko an cinye mar kuɗi ya zama mala budda sai ya je an yi sa'in za an yi exchanging baya kafin kuɗi su fito ka san mutumin kirki kan ba wanda zai kashe bambu ana lafiya lafiya ko wani abu dai makamanci wannan wanda zai kama dai yau da gobe dai wata rana larura za ta kai ka bamburu ko yara a ga a yari kuɓe umma kon shora ke nan da habar eh e bamburu to wani shodo de jon jon ta yari da da shoro to ka kada yar mashin din kalfi ka je da kuɓe wanka ka je ka karbi kudi su maza maza ka fito da gudu to in ka hadu da wani sai ce wani lafiya kuwa ina ka fito nan kuma lai abubuwan da sai hankali na je na je kasuwa ne abubuwa sun isu sayu aka ce min akwai wani wani mutum kai yanzu mutum din ba ga ai kwatanci a bambur kawai aiki yaji a ya same ka ai ba shiga kake ba kai ina zaka gane layi kaza da layi kaza a bambur a cikin gari kan ko ina kana kadawa in an kwatanta ba za ka gane to bambur ta ina za ka kwatanta ma ina ka sani a bambur da za ka kwatanta ma in ka je wuri kaza sai kai kaza ina ne ka sani wuri ne wanda da ka ga mutum a ciki dai ko ya je zai shawu ko zai sayar da ko zai je sayar da wani abu ko wiwi ko wani abu ko karuwa ko kuma mai neman karuwai aiki wurin kenan kowane gari kuma inda ya girma sai an samu irin wannan wurin yawanci gidan shaye-shaye ko kuma ya je zai sha giya ko zai haka dai iyaka so kuma kai tsaye duk wanda zai saya wurin zai tafi in kana son ka sha giya dai kawai kai kanka ka sani bambur kawai za ka tafi kuma duk dama a tuyura ala a shikali a taka ko kowa ya san mugu shi ya san gidan mugu makoncin mugu ya tashi can zai nufa kawai ba wani nawa nawa shi yasa lokacin da sarkin yamurai na nan garin ya bude shagon kemis da wai sai aka bubbude ya ce ka gani ko hausa wannan mugaye sun ga yana samun kudi kowa ya bude kemis ya ce ba za su ga kana samu su barka ba mai tsari sai ya rufe kemis din kawai sai je ya yi odan giya kawai ya zai cika shagon da shi ya ce ko sai wannan ma ba dai ina ina in kun ga yana samun kuɗi kowa ma zai ce zai bude kemis to wannan ma kusa ya je cika shagon da giya kawai ya ce musulmai su sai wannan ma su sayar a gai waya zai je zai gasa da shi zai sai da giya ba zai yi ba ya samu lafiya ba abin da daga baya da hankali ma dai ya riga can surkawa har ya dawo yanzu 50-50 har ya dawo ma ba giya sosai a shagon a da kam giya zalla zai zo ya juye saboda wai yana jin haushi kowa wai wai sai ya bude kemis saboda an ga yana samun kuɗi yana tara kuɗi yana yin kuɗi so musabbibatul fala'i anil miyadi yana ganin kaman shi wato dangin garaya da molo din nan zai sabauta masa kubuta daga barin haɗuwa da tunkuɗa na ranar alkiyama din nan da ake wa mutane zuwa jahannama يخال خداعه بالدين يوما مسببة, مسببة, مسببة الجواز عن الصراط ya khalu yana raya cewa wato ya khalu khida'ahu bid-dini yana raya cewa ko yana zaton cewa yaudara da yake yi bid-dini a addini din nan yaudara da yake yi a addini din nan yauman wai a ranar lahira musabbibatul jawazi yaudara da ke addinin nan yana ganin wai shine zai sabauta masa zarcewa ala sirati akan sirati cikin sauri sauri ya dauka a duniya ka yana yi wa mutane yaudara ya rika sha a duniya ya yaudare su ya sha an gane sha ba sha na abin sha a baki ba ba ya tsira nake nufi ya yaudari mutane ya musu dodorido ya tsira ya ma haka haka ka dauka da gaske ne kawai sai ya wuce abun sai ya wuce da ta ma dariya ya ma gwaliyo ya ce ya cuce ka yayi wannan ya tsira yayi wannan ya tsira a duniya yaudara ne to ya dauka har lahira ma zai Allah ma zai yaudare shi ka san danjan karshe kenan sirati ko kwanan baya ba shi ne muka karanta ba wai menene aka ce me muka karanta a to tilan baraka aiki ba sai yanzu inda muka fara karatu baka kunna ta ba sai na tambayi baiti ha ba mala ha menene baitin nace hmm harfu zai menene baitin ba da ijtiyazi ijtiyaz menene eh ibrahim hmm tambaya da nake yi a a karagalla bude ha nace tambaya nake yi hmm امتيازي ولا تفريج ولا تفريج غير الامتيازي kai gashi na gaban ka kana ta amin kana kallo ko ma gashi na gaban shi wala tafrija babu yayewa gairar ijtihadi ba wai yayewa da kaka hadu da shi in ba ran da kaga ka haifi radi ba kai kan ba ba kai ba wani yayewa tukunna in ba ran da kaga ka haifi radi ba to saboda haka dai shi yaudara da yake wa mutane yana musu dodorido yana cin kuɗinsu ci da addini ne wa ne ne yan da barbaru ya ɗauka a lahira ma haka zai ya sulale ya sulale Allah da mala'iku ya wuce sirari ba tare da an san ya wuce ba akwai wanda yake ganin Allah ma zai mar wannan a lahira zai sulale zai sulale Allah da mala'iku sai ba gan shi ba kawai wuka sai ya shiga aljanna ba sani ba ma kawai Allah to shine nan yake ba ya kalu khida'ahu bi dini yana zaton wai yaudarar da yake yi a addinin nan yauman a wata rana wato ran lahira musabbibatan jawazi shi zai sabauta masa tserewa ala sirati akan sirati ya shuɗe kan sirati ya kubuta ya tsira ya tsira ya zama ya haifi sirati a duniya yana yaudarar mutane ba su gane ba suna ganin kamar da gaskiya addini yake amma ba sani ba ƙayya yake neman suna ne kawai don ko ba ni na iya ne kawai ko wani abu dai makamancin wannan laqad khaba shaqi wa dhanna ajzan la ya'lamu yawma yudrabu bisiyaq laqad khaba laqad khaba shaqi haqiqa maras arziki mana shine shaki laqad khaba lallai yayi asara wa zanna ajzan yayi mummunan zato ga Allah ajzan a halin kasancewarsa wato yana abin raunanawa wato gajiyawa kai saboda gajiyawa yayi mummunan zato ga Allah cewa zai iya sulale Allah ya shiga aljanna ba sani ba ko ya smuggling kansa yadda ake smuggling mummunan kaya a gudu a wu- a- a wuce yan bi'ayo ko kasan bi'ayon Allah su ne mala'iku to yana tunanin su ma zai zai abin nan zai sulale su zai sulale ba su gan shi ba ai wane mutum ai ya ma'ashar jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan sai an gama an zo yan adam kun zo eh, an tara mu yan adam dan tsubin mu haka sai a kawo aljanu su kewaye mu gabaki ɗayan mu sai aljanu su kewaye mu su yi mana rawun in aljanu suka kewaye mu sai mala'iku na sama ta ɗaya su zo su kewaye aljanu na sama ta biyu su kewaye na sama ta ɗaya na sama ta uku su kewaye na sama ta hudu har mala'iku na sama ta bakwai a kewaye mu na tsakiya to a lokacin da Allah zai ce ya ma'asharin jinni wal insi ya ku taron mutum da aljan in istafa'tumu an tanfudu min al-layli samawati wal ardi fanfudu idan za ku iya ku gudu ku tsira daga ko ta sama ko ta ƙasa sararin samaniya ko a ƙasa in za ku iya bismillah ku gudu mu gani ba dan adam shine in an yi abu gaza zai zulle zai gudu shi yanya gudu ko ko rufe shi akai a a station ma wai wani yana iya zullewa ya gudu akwai wanda an ɗaure shi da ankwa ma zai iya ya balle ankwa shi kadai ba ba wani ankwa ba ankwa a ba balle shi ni na gani na gani ko ni yaro a nan garin mai dako ban kama suna ba don da yawa sun san shi a san sai a hankali wani lokaci sai a sai bayu zuwa ga barna ila wani abokinsa ne ma ko yana wulla da shi to a takaice dai aka kama shi an samar hankon ba amma ya gagari yan sandan nan babin diga to hannunsu a da hankon din dan sanda ya ka yi banke ka sai ka fadi kawai karfi yake da shi yadda ka san abin nan yadda ka san shari'a karin shari'a ita ce mai wadda ba duk karfin ka za ta za ta magance ka to karfi wa ne shari'a alquran hakan ya gudu ya tsere in sun zo a tsayensa fa yana daure hannunsa a daure a wani kai abu ya ture ka kawai sai ka fadi da ka faduwa ka da ya abin da kawai sai ya far da kai kawai an sha zo za a dauke shi kawai ce ba zai je ba kai kan kai ka dube shi ka san ba zai je ba kawai sai dai da makami kuma amma haka kawai ka ce za ka kai shi a kai kanka ka san dariya ne da ka dube shi kawai kaga tafkekin hannunsa kawai ka san wannan in ka kuskura ya ji ya rike ya hada ya rike ka hannu biyu duka zai hada ya rike ka bayan wato ba za ka yi motsa ba kaga Allah in ya tsaya ya kera mutum wato ware ware ware dan adam sai ka dauka ba cikin mutane bane ko da gowan wancan halittu ne adawa to a takaice wani ya dauka yadda yake yin wannan a duniya a lahiran ma haka zai yi wa mala'ikun to ba san mala'ikun bane shi yasa ba san su bane shi yasa laqad khabar shaqiyyu kenan hakika shi shaqi wato yayi asara wa dhanna yayi mummunan zato ga Allah ajzan saboda gajiyawa sai alamu da sannu zai sani da sannu zai sani ko kai aka gaya za ka sani ai ka ka san ba zai kyau ba baban ka ce haka ko to za ka san za ka sani Allah ya to ka san abu bai kyau ba kuma Allah ma yana faɗin haka kalla sai alamuna thumma kalla sai alamuna ko kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani to za ka sani kan fa abu bai bai zai ma kyau ba faran da sanin a jiki ake ake ji an gane in gani sauwa ta alamu da kan fato a jiki ne ba wai sani na kokolwa ba ya zawo kana da ilimin wannan a a jiki za ka ji kawai saufa yodorabu da sannu zai daku yodorabu zai daku an gane kaga akwai daraba ya buga ko ya buribu yana duka ko yuburabu zai bugu duriba ya bugu wannan kaga tasrifi kenan ta ko ta ina aka juya ka san me ake nufi duriba ko tabbace amma duk Allah bai tafi mu ya bugu duriba ya bugu Bai- ba san waye buge shi ba an zo an samu mutum kawai digi wauta ko waluti da ce kai wani ya bugu amma ba san waye buge shi ba shine duriba ko tabbace Eh, to wannan shi ma yudorabu kuma zai bugu amma nan ma fa ba ba san wa zai buge shi ba cikin mala'ikun Allah ba san waye zai haɗu da shi ba shi dai zai bugu bisiyafi da tsumagu irin na jahannama loshi yi ta jahannama ta ta tunan kaji a hautata sau saudu shine menene kwaya ɗaya ko siyaf bulali kadi loshi kamɓe duniya ma noyi allah suure to ɗum ɓattoyɗi ɗum wari yeeso maɗa ɗo a faami ho lalle an tefete ay za ka gane koren ka bellantana bulali na jahannama wa sabba alaihim rabbuka sauɗa azabin sauɗu ɗin kwaya ɗaya kenan zane shi to bulali ne irin na jahannama kazan ba irin bulalin nan ne za su tsinke akwai da yake nan din ba akwai wanda ba sa tsinkewa an ci gaba yanzu akwai wa'inda ma wurin horo da akwai wurin horo da injin ne ma ke yake bulala wa mutum an di injin hamin somata hembe mari gono an duɗa wato wala ma na ɗum bisiri ɗin noro inji za zuwa tsaye da mutum inji ya rika zuge mar bulala an an halitta shi an kera shi za a seta mai za a ba shi bulalan akwai bakin da zai rike bulalan yana da abun da zai hakka kawo kana tsaye kawai za a tsayar da kai a daure ka ya rika zane ka kamar mutum ka dukan kasa za a gada da bi tun yaushe za ka gaji ko da yake mutum din daban-daban ne akwai wanda in ya ba ɗaya to gunda wani ya ba ishirin alkuran wallahi za mu da dalilin wani akwai wani mutum da ake cewa sunan da wai eh, abin nan ah, wane ne ke da suna muflihu muflihu bishiya laga-laga haka in ya samu bulala tsuma gyari ba su kyau din na wanda ba sa wuce in ya zane ta sai ya riba ta saboda tsabar karfi kawai da yake ji muflihu sunansa ya ya saboda haka in za a yi hukunci shi ake nemowa irin wani kayan zina ko kayan shakiya da shi ake nemowa sai ya rusa katanga ba in irin wani katanga daga daga nan ya zane ta sai ya rusa ta ƙarfi yake da shi yadda ka san hukuma to zai sani da sannu zai sani ranar da za a buge shi bisiyafi da bulali irin na jahannama shine yace laqad dalla al-ghabiyyu wa aada kalban wa zala al-qalbu minhu an an-niyati laqad dalla al-ghabiyyu haqiqa wawa ya riga ya bata shi kan wawa shine ghabiyyu anji ghabiyyu shine wawa me sunan wawa da fulatanci ko karin tono na san kowa yanzu bakinsa yana rawa yana jira kawai time yayi ya ba da assignment din da na bayar jiyan nan Mm. kowa Allah Allah yake time din ya kare kawai shine zai bayar na samin na jiya ba ko tunda an san su fafai yanzu kam kaga ai ko ta bari kar ku yi sauri insha Allah ina zuwa ina zuwa kan asamin amalu da fi'lu ko da menene kuma na ha ina shi kenan kuma asamin da na fajiya ina na me kace ka- kamar kai magana modibo modibo Ko ba haji ta hannu ne. kamar da duk su ne ta ba ne a'a ba shi kadai bane mana gode goma sai ku gani a'a ba ka tuna da shi tafakkar ka ya mulgai yau na kuma mulgal kawai ha ba malam kun ai jamu an go an go kada an ka da wannan
moy
wannan go da wannan moy wide mo jamal goto do damon gole eh damon gole di mi abagar abagar ne Ha? warai to ai abokinsa zai tuna mana eh, da tambayan da ya yi Ah, to mu je dai laqad dhalla al-ghadiyu haqiqa shi wawa ya riga ya bace wawa ya bace shi kam wa adha kalban har ya rikide ya juye ya koma kare adha ya dawo kare adha kalban Allah yana misalin dan adam in ya lalace yana iya zama kare ko فمثله كمثل الكلب إن تحمل إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث Allah yana misalin dan adam da kare in ya lalace sa ta kai lalacewa to shi an shi ne nan yake cewa laqad laqad dallal ghabiyyu hakika shi wawa ya riga ya bata ya bace wa aba kalban ya dawo wato ya riki da ya koma kare wa zalal qalbu minhu anil niyati zuciyarsa ya gushe wato daga barin ta'allaka da abin da yake daidai sai kawai abin da ke ba daidai ba kawai zuciyar take ta ta'allaka da shi niyaw laqad eh, wato wazala alqalb minhu zuciyarsa ta ta gushe daga gare shi ga barin ratayuwa da abin duk da yake daidai ba ruwansa da abin da yake daidai shi abin da ba daidai ba shi yake kasan shi yafi daɗi duk abin da yake zai kai aljanna to za gaba yana da ɗan zuciya yawanci ba ta so abin duk da zai kai aljanna zuciya ba ta so abin da zai kai wuta kuma yawanci shi shi shi rai yake so haka ma ma'aiki alaihi salatu wassalam yake kace an kawata aljanna da abubuwan da rai ba ka so an kawata wuta kuma da abubuwan da rai yake so ka zauna haka kawai ka shanta ke ba ka aikin komai a tashi ana nafila ana ta karatu neman ilimi ana tafiya zuwa yin abubuwan alheri inda zuciya ce kam ba ta son wannan abin da take so kawai holewa kawai min sadari bisa di ko da zo kun karanta kana tsakiyar shimfiɗa kawai sai dai ka rika umarni a jihohi kawai ku je wuri kaza ku ce kai dawo je ka kaza yana zaune kawai sai dai umarni da hannu kawai to shine wa zalal qalbu minhu anil niyat zuciyarsa ta gushe ga barin wato ta'allaquwa ratayuwa da abin da ke daidai ba ruwanta da daidai din ita ba daidan bane shi ne tafi mai da hankali zuwa gare shi wannan nan ne za mu tsaya insha Allah kuma za mu ɗan bi shi sama-sama saboda fassara da ke da ke shiru yana nuni bi ma ya sha da abin da yake so bilani za'in ba tare da jayayya ba ba wanda ya isa ya jayayya in yi umarni ba wanda zai ce a haka za ka za a wane mutum ilal kuddami yana nunin zuwa ga hadimansa min sadril bisati daga tsakiyar yana shi kuma alhali yana tsakiyar shimfura baya tashi ko taku da sai dai ta umurni komi wauta ummu anku to karka ta ka zama haka akwai wanda suke haka wallahi shi wai komi nan da nan ba wani yana can fani san duniya gashi nan yana kallon abubuwa zai wane na a zo yanzu yanzu zo nan sai ya zo da gudu ya ce mi komi wancan Allah ko da suke haka kana can kana wasu ayyuka muhimmai ne ba kira sai ya kira ka miƙo min wannan sai ka miƙa sai ka sake koma ka shiga ka tafi can a wallahi akwai wanda suke haka in kana da mu'amala da mutane za ka ga irin su tsabar lalacewa shi ko haka ɗan kama abu haka ba zai iya ba sam aha shi ne aka ce yara yana zaton ko yana ganin shi wai annal ma'azifa dangin garaya wal malaki da molo ko molaye wa'annan abubuwan dan tsabar shi ya lalace musabbibatul falahi su ne wai za su sabauta masa kuɓuta ko tsira anil miyafe daga barin haɗuwa da tunkuɗa na mala'iku a ranar gobe kiyama ya ƙalu khida'ahu yana zaton yaudarar sannan bidini da ke addini yauman wata rana wato ranar lahira shine wai musabbibatul jawazi musabbibatul jawazi shi zai sabauta masa tsallakewa ala sirati kan sirati yadda ke yaudarar mutane ya musu dodorido ya musu haka haka su dauka wai aikin Allah yake yi bai san kuma tsariya yake yi ba neman yabo kawai yake yi to har lahiran ma ya dauka Allah ma zai yaudare shi ya je tsallake sirati Allah bai san me manufarsa ba ya nuna kyakkyawa a fili alhali zuciyan ba kyau babu Allah kuma alimun bai zata suduri ka isa laqad khaba ash-shaqiy haqiqa shi shaqi ya riga yayi asara wa dalla yayi mummunan zato ga Allah aizan saboda gajiyawa irin tasa sai alamu da sannu zai san zai sani yawma yudrabu ranan da za a dokar bi siyasi da da bulali irin na wutar jahannama laqad dalla al-ghabiy haqiqa wawa ya riga ya bace wa aba kalban ya koma kare ya koma kare zalal qalbu minhu zuciyarsa ta gushe gabarin sa ayin niyaqi daga ta'allaquwa da abin da ke daidai ga ratayuwa daga abin da ke daidai zuciyarsa ba ba ruwanta da rataya da abin da duk yake daidai zai zama muwafaka da abin da Allah da Annabi suke so ba ruwansa da wannan zuciyarsa ita ba ba ta yin tana ita dai ta kauce wa duk umarnin Allah da ma'aiki abin da ke daidai shine ake nufi a nan zuciyar ta zame ta kauce ta gushe gabarin ta gushe gabarin duk abin da yake ratayuwa ga duk abin da ke daidai ba ruwanta da shi to a takaice nan ne za mu dakata sai kuma insha Allah da daddare za mu rufe wannan makaranta ga baki ɗaya in Allah yadda a yau kenan sai kuma bayan insha Allah an kammala maulidai bi mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala da sai a sake dawowa in rai da lafiya kuma a daddaura daga inda duk aka tsaya in Allah ya so sai dai jiya na yi mantuwa mun yi karatu ba a karanta muku abiyat na gaba ba ko da yake za a daɗe kafin a dawo sai bayan hidindimin maulidi sun yi lafa sun yi rabu an sannan mu dawo karatun ba zai zama da matsala ba insha Allah kuma yawanci da yake laraba muke dawo kaga daga radda aka dawo a shigari fa ne in kuma ba ko da ke za a iya ma kawai ku karanta kawai na za ku yi kama da yawa wasu shi